أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci yau muna sha uku ga watan Rabiul Awwal hijira na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ne daidai da 28 ga watan Satumba na shekara 2024 miladiya mun dawo kan karatu riyadus salihin min kalami sayyidul mursalin muna cikin babin da yake magana akan al'amuru bi adayil amana babin da yake bada bayani akan umarni da cika amana mun fara karantawa a karatun da ya gabata hadisin sai abi kubai sai na abdullahi bin zubairu wanda kuka ce insha Allah za mu sake tashi akan wannan hadisi wa na abi kubai bi dhanbil kha'il mujama عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما وإن من أكبر همي لديني أفترى بيننا يبكي من مالنا شيئا ثم قال يا بني بع مالنا واقضي واقضي ديني آه وانا حديث an samo shi daga baban kubai idan mai kha'i da yin zama wa kawun din al-mu'jama mai digo shine abdullahi ibn zubair abdullahi dan zubair radiyallahu anhu ma Allah da rasul قال ياتي لما وقف زبير يوم اليوم الجمل yayin da Zubairu bin al-Awwam radiyallahu anhu ya tsaya a ranar yakin mawqi'atul jamal da ani sai kirani fa kuntu fa kuntu ila jambi sai na zauna a gefen sa fa kala sai ce ya bunai ya kai dana innahu la yuqtalu al-yawma illa zalimun aw mazlumun lalle yau ba babu wanda za a yake shi ko babu wanda za a kashe shi sai dai wanda ya yi zalunci ko kuma aka zalunce shi wa inni la urani illa sa'uqtalu yawma mazluman ni kuma ba na gani yau din nan sai dai za a kashe ni da suna an zalunce ni wa inna lil akbari hammi ladayni yace babban abin da yake so samun raina yake bata mun zuciyata nake jin damuwarsa shine bashin da bashin da ake biya a fatara dai nana yuki min mali na shay'a shin kana ganin bashin mun nan zai bar wani a cikin dukiyar mu kuwa sun makala sannan sai yace ya bunayi ya kai dana bi malana ka sai da abin da muke da shi ko ku ji da yi sannan ka biya bashi na to wannan gaba wannan hadisi an samu shi daga abi kubayb baban kubayb kuma yana da sunaye guda uku wanda duk alkuniyarsa ne ana ce masa kamar da imamu bukhari ya kawo ana ce masa abu kubai ana ce masa abu bakar ana ce masa abu bukair shi sunansa kuma shine abdullahi ibn zubair abdullahi dan zubair Allah ya kara musu yadda a ya kasance babansa shine az-zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu shi az-zubair ibn al-awwami radiyallahu anhu sahabi annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallama wanda a shi abdullahi bin zubair ya zama ɗan sahabi shi sahabi ne babansa ma sahabi ne sannan mahaifiyarsa ma sahabiya ce mahaifiyarsa ita ce zatin nitaqayyin asma'u binti abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu ita ce mahaifiyarsa asma'u sannan kuma babansa kuma shine az-zubair bin al-awwami radiyallahu anhu ɗaya daga cikin mutane guda goma nan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya musu albishir da aljanna sannan kuma yana cikin masu taimako na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a cikin mutane su akwai hawariyawa to wa idh qala isa ibn maryam lil hawariyin man ansari ila allah ko da isa annabi isa ke ga mutanen sa wane ne su ai masu taimako a cikin ku sai hawariya wannan suka ce za su taimaki annabi isa to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da a cikin mutane su akwai hawariya to ibn zubair yana cikin su shi a shi abdullahi az-zubair bin awwab yana ciki to shi babansa kenan sannan kakarsa kuma ita ce safiya wadda gwaggon annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam sannan kuma gwaggon babansa kuma ita ce khadija ce bintu khuwailid ummul mu'minin sannan umansa kuma yar uwar mahaifiyarsa ita ce aisha ummul mu'minin aisha sannan shine farkon wanda aka fara aifa a garin madina a muhajirin shi abdullahi bin zubair saboda bayan hijira sannan musulmai sun yi farin ciki da haihuwarsa saboda yahudawa suna cewa a ba za a sun musu zihiri ba za a haife su ba saboda haka sun musu zihiri ba za su sake haihuwa ba tunda suka zo garin madina ba su haihu ba sai Allah ya karyata yahudawan aka haifi a shi sai na abdullahi bin zubair sanani salama shi ya masa shi ya masa tahniki tahniki shine bayan aibi jinjiri a masa a nemi dibino a tattauna a jika wannan ruwan na dibino a sanya a cikin bakinsa to abin da ya fara shiga cikin cikin shi abdullahi bin zubair dinnan shine wannan wato miyau na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ba shiga cikin cikin sa an haife shi a shekara ta farko bayan hijira kuma ya kasance yana yin azumi yana kiyamun laili yana tare zumunci kuma yana da mutum ne mai mai wannan mai karfi a wajen yana da jarumta sannan an masa mubaya'a ya zama kaliba bayan mutuwan yazid bin muawiya shi abdullahi bin zubair sannan mutanen yaman da hijaz da iraq da khurasan dukkan su sun masa mubaya sun yarda da kalifancin sa sannan ya maimaita ginin dakin kawa ya zauna akan wannan kalifanci har zuwa lokacin da hajjaj bin yusuf al-thaqafi ya zo ya kewaye garin makka a cikin watan zulhijja shekara ta 72 bayan hijira hajjaji aikin hajji da mutane bai gushe ba yana rufe abdullahi bin zubair din nan har zuwa lokacin da ya kashe shi ya kashe shi ya shahadatar da shi ranar talata kenan 27 ga watan jimada ula shekara ta 73 bayan hijira ya rawaito hadisai guda 33 daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wannan shine tarihin Abdullahi bin Zubair a takaice wanda shi rawaito wannan hadisin to yake cewa mahaifinsa lokacin da mahaifin nasa ya tsaya a lama wa kafar Zubair yau jabal yayin da Zubairu ya tsaya ranar yakin Zamal yakin Jamal kuma wato wata waƙi'a ce mashhuriya wanda ta faru ya kasance tsakanin sayyidina Ali bin Abi Talib bin Allah kara masa yadda da mutanen da suke tare da shi da kuma sayyidina Aisha da waɗanda suke tare da ita a cikin wanda suke tare da sayyidina Aisha akwai Az-Zubair ibn Al-Awwam radiyallahu anhu mahaifin abdullahi bin zubair abin da ya faru kuma aka kira wannan yaki da mawqiyatu jamal ko kuma yakin jamal akwai wanda daga cikin sahabbai da ake ce masa ya ali bin umayya shi ya ali bin umayya ya kasance ya zo shi da a raƙumi raƙumi da sai na aisha take kai mai girma wanda wannan raƙumi ta saye shi dinare 100 wasu suka ce dinare 80 ta saye shi wasu suka ce ko kuma sama da haka ta saya to saboda haka wanda suke tare da ita ba su gushe ba suna yaƙi suna kewaye da ita a jikin wannan raƙumin har aka soki raƙumin raƙumin ya faɗi ƙasa aka kusan nasara da ya kai a kan su kenan shi kenan an yaka ne a cikin watan jumada ula ko kuma jumada akir shekara talatin da shida bayan hijira to shi ne yake cewa lokacin da aka tsaya a wajen wannan yaƙi lokacin da aka tsaya za a yi wannan yaƙi lamma waqafa Zubair yawm Jamal yayin da sai na Zubair ya tsaya ranar yakin Jamal dan sai ke bada labari da ani sai kira ni fa kuntu ila jambi sai na zauna a sai na tsaya a gefen sa fa kala sai ce ya munai ya kai dana innahu la yuqtalu yawma illa zalimun aw mazlum yau ba wanda za a kashe sai dai wanda ya kasance ya yi zalunci ko kuma an zalunce shi duk wanda aka shi yau to ɗayan biyu ne ko shi ya yi zalunci ko kuma zalunta za ka yi ta wannan wajen malamai suka ce ibn tini ya ce saboda wanda suka fita wannan yakin na muke arfi jamal dalilin yakin dai shine bayan an kai sai na usmanu sai wasu daga cikin sabanin sallallahu alaihi wasallam suka ce sai a fito da waɗanda suka shi na usmanu a kashe su sai sai na ali kuma ya ce to a masa mubaya ya zama kalifa idan aka yadda shi ne shugaba sai a zo a magana waɗanda suka kisa ta zaura haka ɓangaren ma'awiya da sai suna aisha din da su abdullahi bin zubair da suka ce su ba za su yi mubaya a ba sai an fidda wanda suka shi sai na usman ba an kashe su ba za su yi mubaya ba shi kuma sai na ali ce to shi kuma za a iya kashe su bayan ba masa mubaya ya zama shugaba ba ta zaura haka sai ya zama shugaba tukunna to wannan shi ne abin da ya jawo a tsakanin sabon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama har aka fito to da aka fito dama shi ne sai na zo da yake faɗa wa dan sai yace yau din na fito wanda aka an kashe shi a wajen nan to me zalunci ne kuma wanda aka zalunce shi ɗayan biyu ne to ibnu tini sai yace saboda dukan su sahabbai ne ko sahabin da za a karkatar da shi a zalunce shi ne ko kuma wanda ba sahabi ba wanne ya biyo ya yaki saboda duniya saboda haka ibnu hajar al-asqalani radiyallahu anhu yake cewa kalmar nan da ya fada yace la yaqtul yawma illa zalimun aw mazlumun yace shakka ne ta wanda ya ruwaya din yace amma imam sayyidina zuhair bin awami yana fadan ɗaya ne daga cikin waɗannan lafuza guda biyu ai la yaqtul yawma illa zalimun cewa ba wanda za a kashe yau sai wanda aka zalunce mai zalunci ma'anarsa shine annahu zanna anna Allah yu'ajjil lizalim minhu minhu al'uquba cewa Allah zai gaggauta ga wanda ya zalunci a cikin su a gaggauta azabtar da shi aw la yusallimu illa musliman ko kuma wanda za ka shi yau sai dai wanda ya zalunci saboda abin da ya sani abin da ya kudurta a ransa sababin haka din saboda ya ji abin da sai na Ali karamallahu wajahu ya faɗa abin da sai na je faɗa kuma shine hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bashir qatil ibn umm safiyya bin nar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi albishir wanda ya kashe dan ummu safiyya wanda ya kashe dan safiyya a masa albishir da wuta dan safiyyan nan kuma shine Abdullahi shine Azubair ibn Awwabi kaga anan in kashi ga abin da yake tsakanin sabai wala zaka ya saboda azubair bin al-awwam ne da ya fito zai yaki sayyidina ali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda kashe shi a masa albishi da wuta shi din kuma wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ya ce kana son zubairu ya ce ina son sa ai kana son aliyu ya ce ina son aliyu ya rasulullahi yana ga zubairu bin al-awwam ne kenan ya ce ina son ya rasulullahi ce wata ran kuma za ka yake shi kuma kai kai ne za ka zalunce shi a wajen yaki to kaga abu in kace zaka hada ba zai haɗu ba sai dai ka shiru akan abu da ya fara tsakanin sahabbai sallallahu alaihi wasallam shi yafi sauki da saboda haka hisham bin urwa ya rawaito hadisi daga zubair din ya ce wallahi la in qataltu la aqtulanna mazluman yace wallahi in kaga an kashe ni to an kashe ni an zalunce ni yace wallahi ma fa'altu wa ma fa'altu yace ban aikata wani aiki ba ban aikata wani aiki da za a kashe ni ba saboda wai nayi mummuna aiki ba in kaga an kashe ni to zalunta na kai kawai saboda gaba ne aikin zunubi da zan aikata saboda kaga fitan sai na zubir ibn awwam da talha da wasu daga cikin manyan sahabbai da sai na aisha sun fita ne suna neman a fitar da waɗanda suka kashe sai na usman a kashe su ko kuma a tsaye musu da haddi ba sun fita ne suna dan sai na ali ba su ba sun fita bane dan sai na ali sun fita ne dan su baci wannan haƙƙin na sai na usman saboda babu sabani a tsakanin sahabbai cewa wanda ya bi cancanta zama kaliba a lokacin sai na ali ne a cikin su gabaki daya su kuma wanda suka yi zaina Usmanu sai suka fake a bayan zaina Ali su kuma waɗanda ba su yi baya a walle zaina Ali ya zama shugaba ya fitar da waɗancan sai ce yanzu abin da za a yi shine a jira sai fitina ta kare an masa baya ya zama kaliba sannan duk wani abin da za a yi sai a yi bayan nan to kaga sun samu mafaka a wannan wajen to wannan ne shine a takaice abin da ya faru na muki a tujama sai sai na zubair bin awam radiyallahu anhu yake cewa wa inni la urani illa sa'ubtalu al-yawma mazluman yace wa yau ni bana gani sai dai bana zato yau din nan sai dai za ka kashe ni ne kuma da zalunci za ka kashe ni an zalunce ni ta wannan wajen yace abin da nake gani zai faru yau shine za a kashe ni kuma an zalunce ni a cikin sa da zalunci yace abin da ya faru kuma shine bayan ya fito a wajen yakin an zo a fara gwabzawa sai sai na ya zo same shi ya tuna masa abin da hadis sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tuna ran da hadis sallallahu alaihi wasallam yake ga maka cewa kana so na kace masa eh yace wata ran kuma zaka zaka yake ni kuma ka zalunce ni sai na zo da yana jin wannan sai sai kama ya tafi sai kama ya tafi a gida saboda ya ji magana sai kama ya zai koma gida sai ya samu wani waje sai ya kwanta sai wani mutumi daga cikin mutanen bani tamim ya yi irin farar ɗayan nan ya zo kawai ya hau kansa yana zuwa irin la'awari yana zuwa ana ce masa jurmus ya samu zubar fulawam a cikin wani wani kwari yana zuwa wannan kwarin kawai sai ya kashe shi ya sha natar da shi da ya kashe shi sai ya dawo ya zo sai na ali saboda yana ga an fito ana yakan juna ne ana yakan tsakanin juna sai fito za sai na ali ai na kaje zuwa bin awwa sai na ali sai ce masa wallahi na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a ba wanda zai kashe zubairu sai dai wanda dan wuta ne ayi albishir akan wanda ya kashe zubairu da wuta saboda kai dan wuta ne kawai ya ga masa saboda haka shi sai na ali ya gaya wa zuwar cewa la taqtulanna aliyan wa anta lahu zalim zaka yaki ali kuma ka zalunce shi yana ga masa wannan maganar sai ya tuno sai ya tafi shi kuma wanda zai bi shi ya je ya ganshi a cikin wani kwari ya bi zubai mu kenan a cikin kwari ya je ya kashe shi yana zuwa sai ya samu sai da ali ai na kashe shi sai ce ayi sallallahu alaihi wasallam ya ce bashir qatil bin sabiyya bin nar ai albishir a wanda ya kashe dan sabiyya da wuta kaga wannan abun da ba na tsakanin su in ka shiga ma wahala zaka sha saboda duka Allah ya yarda da su gabaki daya to sai na zubairu ibn abdul awwam radiyallahu anhu sai ke ga wadan sa abdullahi ibn zubair yace masa wa inna min akbari hammi abun da yafi bata mun rai abun da fi jin bakin ciki shine ladaini bashi na bashin da ake bina shi nake ta tsoron me zai faru bayan na rasu ana bin sa bashi mai yawa za mu je irin bashin da ake bin nasa yace ba san ya za a biya wannan bashin ba a fitara dai na yi kimin mali na shi'a yace kai shin kana ganin bashin nan kana zaton bashin da ake bin namun nan zai biya zai bar mana wani abu daga dukiyar mu kuwa yake ga wadan nasa sun makala sanar da ce wadan nasa ya bulai ya kai dana bi malana waqti zai yi ka biya ka kai ka sayar da abin da muke da shi ka gwada biyan bashin nan bashin da ake biya da shi ake bin na wannan ka gwada biyan sa ka sayar da abin da muke da shi ka gwada biyan bashi malamai suka ce a wannan wajen ana karantar da mu cewa ana iya yin wasiya a wajen yaƙi dan an fita yaƙi ne kuma sai na zuwa min awam ya gane cewar ba zai dawo ba sai yake ba wa dan wasiya cewar ga abin da zaka yi ga abin da zaka yi wa auza bi sulusi wa sulusihi li banihi ya'ni li bani abdullah ibn zubair sulusu sulusun sulusu qala fa inna fadla min min malina ba'da qada'i ad-dayn shay'un fa sulusuhu li banika قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعد بني الزبير خبيب وعباد ولو يومئذ تسعة بنين وتسعة بنات قال عبد الله فجعل يسني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي بمولاي قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبتي man maulaka qala Allah yake ga mana cewa sai wasiya cewa ne ba da sulusi ɗaya bisa uku na dukiyar tasa ya dauki ɗaya a ciki ɗaya bisa uku dukiya wa sulusi libanihi sannan ɗaya bisa uku kuma ya raba shi wa yayansa wato libani abdullahi ibn zubair wa yayan abdullahi ibn zubair sulusun sulusun ba ba shi sulusi a ciki ɗaya bisa uku qala sai ke cewa fa in fadala min malina ba'da qada'i dayn shay'un idan wani abu ya saura na daga dukiyar mu bayan ka biya bashin nan fasulusuhu li banika to ka raba dukiyan kashi uku dauki ɗaya bisa uku gaba yayanka qala hisham sai hisham yace wa kana ba'du walid abdullahi kad waza ba'du bani zubair a yace wasu daga cikin ayan abdullahi sun kasance a cikin sashin ayan ibnu zubair din Kubayb da kuma Ubbad wal yawm iz a wannan ranan ya kasance yana da yaya guda guda tara tis'atu banin yana da yaya guda tara maza wa tis'u banat sannan yana da mata ma guda tara kaga idan aka ce za a raba musu wannan su da sima ba abin da ya saura qala abdullah sai abdullah yace faj'ala yusini bi daynihi sai ya kasance yana ta min wasiya da bashin nasa wa yaqulu yana cewa ya bunai ya kai dana in ajasta an shay'in minhu idan ka gagara biyan bashi na wani abu ya ka gagara ka gagara biya a ciki fasta'in alayhi mawlaya ka nemi taimakon uban gidana in ka gagara biyan bashi nan ka nemi taimakon uban gidana ya taya ka biya qala fa wallahi ma daraitu ma arada hatta qult ban gane me yake fada ba sai na tambaye shi ya abati ya kai ya kai babana mun maula ka wai uban gidan naka shi in aka ce maula uban gida yana nufin wato ko ne zama mahaifinka ko ne zama bawanka ko ne zama babbanka ko ne abu ne mai jibin da lamarin ka za ji masa ubangida to sai ya tambaye shi ya ce baba waye ubangidan naka kala Allah sai ya ce masa Allah ne saboda ka in kana biyan bashin nan in ka ji abun ya gagara to ka nemi taimakon Allah kala sai ya ce fa wallahi ma waqatu fi kurbatin min dainihi illa qultu ya mawla zubair idan da anhu dayn fa yaqdiyahu ya ce wallahi ba na shiga wani hali na bakin ciki na bashin nan har sai na ce ya kai ubangidan zubairu ka biya wa zubairu bashinsa kai zai wuce ya biya masa kala sai ce fa kutular zubairu sai aka kashe sai na zubairu kamar yadda muka bada a riga an kashe shi bayan sai na ya gaya masa abin da ya gaya masa ya koma cikin wani kwari ya zauna wani ya bi shi daga cikin mutanen bani tamim ya je ya kashe shi to bayan kashe sai na zubair din sai dan sai ke cewa walam yada dinara wala dirham bai bar dinari bai bar dirhami ba babu dinare babu dirhami an kashe shi ga bashi kuma daiwa a kansa illa arba'in sai dai ya bar kasashe guda biyu kawai wani fili ne guda biyu ya bari minha al-ghaba a ciki akwai wani waje da ake ce masa gaba wani waje ne shahararren waje a cikin wata anguwa da ake ce mata awali a cikin garin madina to ya bar wannan wajen fili da ya bari wa ihda asharata daran bil madina ya bar gidaje goma guda goma sha daya a cikin garin madina amma bai farko zizi ba wa daraini bi basra ya bar gidaje guda biyu a basra wa daran bi kufa sannan ya bar gida guda daya a kuba wadaran bi misra ya bar gida guda daya a misra kaga in kaji waɗannan sai ka zama da abu yana da yawa abin da ya bari ba shi da yawa bari ne mu je ka ne abin da ake bin nasa da guna kala sai ce wa inna ma kana dainu allazi kana alai shi kuma bashin sa da ya kasance yana kansa din da aka ce ga bashi ka kansa ba iyaka annar rajula kana yatihi bil mal idan mutum ya zo masa da kuɗi ya ce ga kuɗi fa yastawdi'uhu iyahu gashi ka ajiye mu zan baka ajiya ne sai kulu zubair sai zubair ya ce la ni ba na karban ajiya ne ba ba ni ajiya ba zan karbi ajiya ba walakin huwa salafun sai dai in ka da zama bashi in ka da bashi ne to ko ne ka kawo amma yana ajiya ne ba zan karba ba radiyallahu anhu haka yake shi ba karban bashi a ba karban ajiya sai dai bashi kawai ko nawa ne dukiyar in ka zo da ita in ka da bashi ne sai karba amma in ka ce ajiya ne to ba zai aje ba saboda ajiya ai in ka aje abu ana so ka ba mutum yadda yadda ya kawo maka ajiyar ne ko ta babu za ka yi to shi yaushe zai ajiye kudi in kudi ne ya ajiye su ba zai ko motsa su ba kenan kuma yadda ka bayar haka kamar da ka zama ka samu kaga ya yi ha'inci ne haka ya ci amana kenan shi ko ba zai ci amana ba shi da amana ka kawo masa to saboda haka sai ya ce bashi ne kawai in ka yadda bashi ne to sai karba to haka yake yi da haka kudin ya taru yace inni akhsha alaihi diya'a saboda ina tsoron kar abu ya lalace in ka bani kace ajiya ne zai ya lalace a hannuna amma in bashi ne zai lalace da shi kawai shikenan dole na gaban baka kanka wa ma li imaratun qattun wala jibalatan wala kharajan wala shay'an illa an yakuna fi ghazwin ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace kuma a tare da shi babu wani shugabanci shi ba shi ba komai bane shi azmir bin lawali ba shugaba bane karka yi zamani akwai hanyar da kudi ke zuwa babu kudi baya zuwa ba a naɗa shi shugabancin komai ba walaji baya sannan kuma bashi da wani wajen da kudi yake shigo maza a ce ga wata sana'ar da yake kudi yana zuwa babu wala karajan sannan bashi da haraji balle ka ce duwata ko duwa shekara za a bashi wani babu wala shay'an ba komai illa an yakuna fi gabin ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai abin da ya samu na ganima idan abu da yaki tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma Abu Bakar ko kuma abu da yaki tare da sayyidina Abu Bakar wa Umar ko kuma tare da sayyidina Umar wa Usman radiyallahu anhu sayyidina Usman radiyallahu anhu in dai ba abun da aka je wajen yaki aka samu ba shi ba shi da kullu amma ko nawa ka kawo na ajiya yau dukiyar kai ka kawo kace gashi gashi da zai karba kuma haka yake to ka gani ba sala Abdullah Abdullahi dan sa kenan Abdullahi bin Zubair sai ya ce sai ce fa hasabtu ma kana alaihi min ad-dayn sai na kidaya abin da yake kansa na daga bashi fa wajadtuhu sai na samu bashi sannan alfai alfi wa mi'ata alfi sai na samu bashin nan da ake bin sa miliyan biyu ne da dubu ɗari biyu shine bashin da ake bin sa miliyan biyu da dubu ɗari biyu to kaji ba falaki hakim ibn hizam abdullahi ibn zubair sai hakim ibn hizam suka hadu da abdullahi ibn zubair bayan rasuwa mai bin naka fa kala sai yace masa ibn aki ya kai dan dan uwana kam ala akika min dai kam ala aki min dai dan uwana kan bashi nawa ke bin sa ne saboda ya san azubair bin awwam da karba zai karba kawai yana karban ka mutane kowane iri karba yake sai yace nawa ke bin sa ne sai dan na sai yace fa katamtu sai na boye wa kullu sai nace miya ta'al dubu dari ne kawai fa qala hakim sai hakim yace masa wallahi ma ara amwalakum tasawwabi wallahi abun da ya bar muku ne ina ga ba zai ba zai dubu dari nan ba duk abun da ya bar muku ne aka hada shi ba zai dubu dari ba saboda haka sai Abdullahi ya ce masa dan dan na cikin Abdullahi bin Zubair ya ce masa ara'aytak ara'aytuka in kan alfai alfi to ya kake gani kuma idan miliyan biyu ne ya ce masa dubu ɗari ne sai ya ce masa ya kake gani kuma in kudin ya kai miliyan biyu ba ya ta alifin ya kai miliyan biyu da dubu ɗari biyu kada sai ce ma a rakun da dubu na hadi a abin da nake gani ba za ku iya ba kawai in dai kudin ya kai wannan adadi to shi ke nan kukan ba za ku iya komai ba sai ya ce masa fa in ajastum an shay'in minhu fasta'inu bi idan kun gagara biyan wani abu a ciki to ku nemi taimako na to nan ma malamai sun yi magana dan me zai koye bai gaya masa gaba ɗaya kuɗin ba ya ce masa ya ce masa dubu ɗari ne bayan kuma miliyan biyu ne da dubu ɗari biyu sai ce suka ce abin da ya sa ya koye masa ɗin saboda azubair ya gaya wa ɗan nasa azubair bin awwami ɗin ya ce masa idan ka zo biyan bashin nan in ka takura ka nemi taimakon uban gidana shi ne Allah tabaraka wa ta'ala kar ka nemi taimakon kowa saboda ka sai ya gaya masa wani yanki ne daga bashin bashin miliyan biyu ne da dubu ɗari biyu sai ce masa dubu ɗari ne kawai sai a dubu ɗari ma sai ya kura da abun ya ga wai kudin yana da yawa sai ce masa ya kake gani kuma in miliyan biyu da dubu ɗari biyu ne kudin kuma sai ce a shi kenan ba za ku iya ba ba za ku iya biya ba kwata kwata in dai abun ya gagara kun shiga matsi to ku zo ku nemi taimako na sai ce daga nan shi kenan kala wa kana zubair kadisara kadisara gabata bi 70 wa 100 alf shi kuma zubair bil awam radiyallahu anhu ya sayi wannan wajen da muka ce yana da shi a gaba wata anguwa a cikin garin Madina din ya saye shi 170 wannan filin nasa 170 ne da dan sai zo fa ba Abdullahi ibn bi alif bi alif alif wa sittin ya ta alif sai dan nasa Abdullahi ibn Zubair ya je sai da wannan wajen ya sai da shi miliyan 1 da 600 shi ya saye shi a dubu ɗari da saba'in shi kuma ɗan ya sai da shi miliyan ɗaya da dubu ɗari shida sun makama sannan sai tashi faƙala sai ce man kana lagu ala zubair shaikun faliwa fina bin gaba ya ce wanda yake bin zubairu wani abu to ya same mu a gaba ya zo a cika masa abinsa a wannan wajen ya zo a biya masa ya zo ya karbi kudinsa fatawa abdullahi bin jafar sai abdullahi dan jafar yazo wa kana lahu ala zubair arba arba'u mi'ati alf abdullahi bin jafar sai yazo shi yace yana bin sai na zubair bin awami naira 400 fa qala abdullahi sai abdullahi yace masa to in shi dum taraktu halaku sai abdullahi bin jafar kenan yazo shi yace bashi sa shi naira 400 amma yanzu abinda za a yi 400 ne abin da za a yi kuna so zan bar muku ma ba sai kun bani ba ya gaya wa shi ya gaya wa Abdullahi bin Zubair qala Abdullah sai Abdullah ya ce a ala ba mu yadda ba qala fa shi tun ja'altum wa fi ma tu'akkiruna in akhartu to idan kun so kuma zan bar muku shine na karshe karshe ba kun gama biyan bashi sai ku zo ku biya na ba fa qala Abdullah sai Abdullah bin Zubair ya ce la ba mu yadda ba har yanzu qala faqtahu li qidatan to in haka ne ku yanka mini wani yanki mana na daga wannan filin naku to yanka mini wani yanki na filin nan sai shikenan shine maimakon nawa shikenan fara abdullahi sai abdullahi ya ce laka min ha huna ila huna to za a baka daga nan zuwa nan ya nuna wani wuri sai abdullahi ya sai da wannan wajen fa ba abdullahi na sai abdullahi ya sai da wannan wajen fa qada an gudai da sai biya masa wannan bashin nasa wani yanki na wannan wurin kawai ya tsaga ya sayar ya biya wannan naira dubu ɗari hudun da shi abdullahi bin jabir yake bi wa ufahu ya cika masa wa baqiya mina arba'atu asumin wa nisfin bayan ya yanka wani wajen nan ya sayar ya biya wasu bashika sai ya zama saura wato yanki kaso guda hudu da rabi a cikin filin faqadima ala muawiyata wa inda wa abdu bin usman sai wani sai na muawiya a wajen zina ma'awin ya samu mutum da ake ce masa abu bin usman da kuma musu bin zubair ko bin zama'a da ya same su faƙa lahu ma'awiya sai ma'awiya ya ce kam ƙohumatil gaba nawa aka sai da filin babanka na na wannan wurin da ake ce masa gaba din nawa nawa nawa aka masa kima sai ya ce masa ƙala sai ce kullu samin bi mi'ati alfi kowane yanki kowane tsagi a cikin wannan wurin an sai da shi dubu ɗari ƙara kan baka nuna domin ya saura ciki da aka bibiya ba shi ƙara sai ce arba'atu asumin wani su abin da ya saura ka so ne guda hudu da rabi faƙalin muzubin zubair sai muzubin zubair ya ce kada a kasu min ha samun biyan ne ake alwa sai muzubin zubair ya ce to na ɗauki kaso ɗaya na sai shi dubu ɗari ƙara amurbin usman amur bin usman shi ma yace kana kasu min ha saman bi miya da yawa ni ma na karbi kaso daya da dubu dari faqala ibn zam'a ibn zam'a yace kada aka su mina samun biya ta yaro ni ma na karbi kaso daya da dubu ɗari kaga kaso uku ya tafi fa qala muawiya sai muawiya ce kan makamina me ya saura sai ce masa qala samu wani su wani su sabi yace kaso ɗaya ne da kuma rabin kaso ya saura sai muawiya ce to qala kada akastuhu bi 50 wa 100 ni kuma na karbe shi dubu ɗari da hamsin wannan kaso ɗaya da rabin da ya saura kala sai ce wa ba abdullahi bin jafar nasibahu min muawiya sai abdullahi dan jafar ya sai da kason sa muawiya muawiya sai wannan kason bisit bisit kimi ake alifin ya sai da shi naira dubu ɗari shida ko kuma dubu ɗari shida ba naira ba ya sai da shi dubu ɗari shida falamma faraga ibn zubair min qada'i dainihi yayin da abdullahi bin zubair ya gama biyan bashin babansa qala bin zubair sai yayin zubair suka ce iktin bainana mirasana karba mana gado din ne dukkan bashin da ake bi baban mu an riga an biya kaga ba fili ne guda ɗaya biya bashin duka bayan magana sauran gidajen sa gidajen da yake da su guda goma sha ɗaya cikin garin madina ba bayan magana a gidan da yake da shi a misra ba bayan magana gidan da yake da shi a kufa ba duk bayan magana su ba a filin da guda ɗaya ne ka aka biya wannan bashin sai an suka ce to ka biya mana mana karba mana mana zalun namu kala sai yace shi babban dan kenan Abdullahi bin Zubair yace wallahi la aqtu bainakum hatta unadi bi mawsimi 40 sirin yace wallahi bazan raba gadon nan ba sai na shekara hudu ina sanarwa a lokacin aikin haji in akwai wanda yake min Zubairu bashi ya zo a biya shi sai an shekara hudu ana sanarwa kafin a biya kafin a raba gadon falamma maza arba'u sinin qasam bainahum wa dafa kulus sai yace bayan shekara hudun nan sun kare ana sanarwa duk wanda yake bin zubairu bashi yazo a biya shi duk wanda yake bin zubairu bashi yazo a biya shi bashin sa miliyan 2 ne da 200 amma duk an an biya a waje guda ɗaya kawai daga cikin wuraren da yake da su saboda me saboda riƙe amanar sa amanan da ya riƙe to Allah bai manta masa wannan ba ya tafi lahira ga bashi dai ga irin wannan kudin da ake bi amma kuma filinsa guda ɗaya aka daga da yi wannan kudin duka aka biya du aka biya mutanen da ake to ka zama na Allah ka taimaki jama'a shi ake nema kuma ka riƙe amana to shi kenan aka shekara hudu ana sanarwa duk wanda yake bin zubairu ba shi zuwa biya shi shi kenan ba samu ba duk an biya su sai ya ɗauki sulusin da ya ce masa ka ɗauki sulusi gaba wa jikoki na to azubair bin al-awwam radiyallahu anhu wa kana li zubair arba'u niswatin yana da mata guda hudu sannan fa asabakum ra'at kullu ra'atin alf alf wa mi'ati alf wa mi'ati alf fa jami'u mali kamsuna alf alf wa mi'ati alf yace lokacin da aka zo bayan an gama wannan abu an gama sanarwa an gama yadawa an biya wannan bashukan kowace mace daga cikin matan azubir bil awami banda ƴaƴansa kowace mata ta samu miliyan 1.200 kasonta dukiyar da aka samu bayan an raba wannan bashi an samu miliyan wato miliyan 50 ne da 200 aka samu dukiyarsa abin da ya bari amma wannan shine ƙarshen hadisin nan kuwa abinda ake gaya mana shine abinda hadisi yake karantar da mu gaba daya rike amana sa ne yana da rike amana in ka dauko damuwar ka ta dukiya ka zo shi karantar yadda zaka yi zai karba amma da kai bashi ba zai karbi ajiya ba sai dai bashi in ka zo da dukiyar ka ka rasa yadda zaka yi zai karbe ta duk ta zai karba amma bashi ne ba ajiya ba saboda zai juya ta zai amfani da ita in yi amfani da ita Allah sai ya sa albarka a cikin ta lokacin da ka zo nema sai a dauka baka to ya rasu ya tafi ya bari ana bin sa miliyan biyu da dubu ɗari biyu a lokacin ko bai bar sisi ba filaye ne ya bar fili guda ɗaya a cikin garin madina sai ya gidaje aka gidajensa guda goma sha ɗaya sai gida a kufa sai gida a bisra amma da aka zo aka ɗaga guda ɗaya a ciki saboda riƙe amanan da ya taimaki mutane in kana dukiya za ka shiga wahala in ka ɗauko ka masa tasira wannan abin da ya yi sai ya zama filinsa guda ɗaya kawai aka zayar bukatar mutane biya duka aka biya mutane dukkan bashi sannan aka zauna ana juya dukiyar yadda kasan yana nan ana juya ta kamar yana nan ma dukiyar kashi an cire bashin sai da kowace mata ta samu miliyan 1.200 kasonta kaga banda yayansa ba za ka ba a maganar su mai suka samu aka aje naira miliyan 50 da 200 wannan duk abin da ya bari ne radiyallahu anhu to abin da ya saka mana wannan hadisin a wannan babin a gwada mana yadda ake rike amana sabani sallallahu alaihi wasallam haka suke cikin rike amana za su rike amanar ka in ka kawo musu har ta kai ta kawo za su yi irin wannan yanayi saboda dai ka tsira amma mu yanzu za ka karba ka cinye za ka karba ka cinye bai dame ka ba a dawo ma a ce an baka ajiyar ma ka ce kai babu ajiyar da aka baka ba baka ajiyar komai ba ka manta ma da wani ajiyar da aka baka da saboda haka idan ba za ka iya ba dai a nan kaga sai na zubair ya baka ya baka wani hanya in an baka dukiya ka ajiye za ka yi cewa to ka rike shi a matsayin bashi tun da bashi ne ba za ka iya juya shi ka yi amfani da shi in Allah ya duba zuciyarka dan Allah kai ba za ka cuci mai dukiyar ba lokacin da aka zo ne ma za a samu a wurinka wannan shine karshen wannan babin a za mu dakata nan insha Allah mu da magana daidai Allah ba mu gadarsa abin da muka kuskure Allah ya bata mana abin da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya masu lafiya Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara mana lafiya a lokacin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk halin da ake ciki na kunci da wahala Allah ta mu sauki a lokacin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا رحمن يا مستعين من الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين